اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شريدي جيكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم sharu garba ahali da malamanmu waɗanda suke tafe da iyayenmu da yayinmu da ɗan ƙungiyoyi daban-daban da ‘yan makarantu da masoya Allah masoya manzon Allah muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau asabar ne 21 mu muke karantawa wasu suna karanta 22 ga watan Rabi'u Sani hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da ishirin da tara ga watan goma sha biyu Disamba fila da rayuwa na biki saɗan na na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha takwas. Alhamdulillahi mun sake dawa kan karatunmu na littafin Sahihul Buhari a mujalladinsa na biyu juzuyi na hudu sha biyu na ɗari biyu da talatin da ɗaya akan babu na 21 akan hadisi na 3822 muna roƙon Allah ya ba mu dacewa babu zikir jarir bin abdullah al-bajali na ne ko to wannan babu in Allah ya yarda cikin fallansa da rahmarsa zai magana ne daga cikin mutanen ainihin madinatul munawwaratu wato al-ansar akwai shi wannan bawan Allah jariru bin abdullah al-bajali a mutum ne wanda yake mai sarauta mai kima mai daraja sai ga annabi muhammadu ya shigo cikin birnin madina ya samu labari daga ƙauye inda yake yaga ya dace ya zo ya yi arba da manzon Allah domin mai hankali mai basira duk lokacin da aka ce ga wani aibu na alheri ya samu to yakan so ya zo ya shaida ya gani don ya tabbatar saboda haka sai ya so ya zo ya ga annabi ya tabbatar da abin da ake ba shi labarin nan dangane da shugaba sallallahu alaihi wa sallam to da ya tashi zai taho kamar yadda hadisin imam ahmad a cikin masnadu ya tabbatar kuma alhamdulillah muna yi wa Allah godiya Allah ya sa mun samu wani littafi na Sharu Ibrahim Sale ana kiran shi Al-Jawahirul Hassan littafi ne mai inganci wato littafin in an ce mutum ya saye shi a kan naira dubu ɗari ma to lalle kuɗin ma ya yi kaɗan saboda dan babin da na karanta a cikin fasalin sai na ga ya cancanci fiye da haka saboda dukkan abin da muke nema na masanidu na ɓangaren alkur'ani gaba ɗaya ya zo cikin wannan littafi shari'i cikin fallon Allah ya zuba dukkan masani abinan asani dunashi isnadi tiran-tiran ya fire ga wane ga wane ga wane ga wane a dukkan fannonin karatun alkur'ani gaba daya ya taro su a wajen sannan ya magana akan qur'anin gabaki daya ya zo ya magana akan surorin ya yi magana akan wasu abubuwa masu ba'a hatta akan amin sanda shehu ya ɗibo mata hadisai ya zuba mata da sauran abubuwan da suka yi kama da wannan don su kowane mutum ya samu wannan littafi aljawahir hassan mun same shi ne ta hannun malamin mu man suleiman wannan nufin ya tautau kenan wata shi dama yana tare da dr makare saboda haka allah sai sa muka samu littafi yana da inganci aljawahir alhassan aljawahir alhassan littafi ne mai kyau da gaske saboda shehu ya yi maganganu a cikinta ya kawo wasu ba'alin asanidu da hadisai waɗanda suke ingatattu to daga cikin ma abin da zan faɗa wannan cikin tsaraban ne don shi Allah haka yake yin sha'aninsa in yana so ya zartar da wani abu zai kawo wani dalili eh Buhari bai kawo ba cikin littattafan da nake da su na karajimu ba su zo da shi ba amma sharif ya zo da shi a cikin wannan littafi wato abin da ke cewa a haƙƙin wannan bayan Allah cewa ya ta zo yana zuwa sai ta wajen shugaba sallallahu alaihi wa sallama sai ga bai dace ba ya shiga wajen annabi ba tare da ya yi wanka ado ba saboda haka ina zuwa a bayan gari sai ya tsaya ya sauka ya cire kayansa da ya zo da shi sai ya wanka ya sa kayayyaki kyawawa to kuma sai aka yi dace a wannan ranar maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yana masallaci yana huduba wallahu alam ko sallar juma'a ce shikenan sai ya ce wa sahabbai yana cikin huduban sai ya bar ya bar huduban sai ya ce wa sahabbai kun ga wannan wannan lokon wannan layin wannan hanyar eh da wannan kofa eh yanzu nan wani mutumin mutumin kirki mutumin kirki wanda Allah yana son shi annabi ma yana son shi zai shigo ta wannan kofa kuma a fuskan shi akwai alama ko kuwa tambari na mala'iku mutumin kirki ne shi ke nan annabi yana hudu ba ya faɗi wannan muna wa galadi mun gari barka da zuwa Allah ya samu gama lafiya albarkan fi da rasulullahi sai ya zamanto annabi ya riga wannan bayani to hankalin mutane gaba ɗaya zai koma ta kan wannan hanya ta wannan kofa da annabi yake ba ya bada labari can ko sai ga shi jariru ɗan abdullahi bajari wannan da muke tarjama sa da ya shigo ta wajen yana shigowa to mutum ne mai fikira mai basira sai lura dukkan mutane kuma hankalinsu yana kan shi duk inda ya duba sai ga kowa shi yake kallo sai je yin samu waje sai ya zauna tun da annabi yana hudu ba ne da ya zauna annabi ya ci gaba da zancensa ya ga hankali da ya koma kan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to zai taba na kusa da shi ya ce da Allah bawan Allah wai kafin su zo nan shi annabi ya yi magana a kaina ne ya ce kwarai kuwa ai annabi ya magana kan ka kwarai me ya ce ya ce ya ce wani mutumin kirki masoyin Allah masoyin manzo Allah zai shigo ta wannan kofa kuma a fuskarsa akwai alama akwai tambari na mala'iku ya ce haka ya faɗa ya yi to alhamdulillah ya ce Allah na gode maka kuma wato bai riga na faɗa na shiga musuluncin ba amma dai gashi na samu wannan tambari a wajen shugaba Allah na gode maka yana gode wa Allah a zuciyarsa annabi ya yi hudubar sai kammala aka gama yanzu zai gana da bakonsa to shi kenan a annabi hassan ya kuma san sarki ne ya san mai kima ne mai daraja ne shi ne manzo Allah yake ita iza atakum karimu qaumin fa akrimu idan ce shugaban mutane wani babba cikin jama'ansa ya zo to kar ku wulakanta shi ku girmama shi a ranar annabi ya wannan hadisi to sai ya ɗauki matashin da yake zama a kansa shi annabi sai jefa masa sai ce zauna a wajen aka masa shimfiɗa na musamman saboda mai girma ne mai daraja ne to shi kuma yana da basira yana da hankali kuma Allah ya rubuta a azaliyarsa zai rabauta da annabi Muhammad to shi ne sai ce wa ni ya rasulallahi ni din ni ne zan zauna a inda kake zama to ai na yi kaɗan shi to ai sai mai mulki ne kai ne zar ya ce ya kwarai kuwa mai mulkin ne amma yau din ina tare da irin ku irin ku to wani babi ne na musamman saboda haka dole mu kai ya kamata mu girmama amma ba ni ba ya rasulullah saboda haka ba zan iya zama a wannan ba da wannan ne malamai suke hanga sun mai mulki mai basira mai hankali idan kana masarautanka kana zaune manya suka zo malamanka suka zo zauna a inda kake amma kana gida karka yadda karka taɓa yadda kana saman su suna ƙasa baka girmama annabi muhammad amma a masarauta ne ko wani waje wani biki da ya zauna daidai ne amma a gidanka malamanka sun zo kana sama to tafiyar ka da in za ka tafi sau ɗari yanzu za ka dinga tafiya sau ashirin da biyar kuma kai kake rage wa tafiyar gudu idan addu'a suka maka in Allah zai karba yanzu yanzu to sai an kwana arba'in da ɗaya kuma sai ka jawo saboda rashin girmama waɗanda ya kamata ka girmama kar ka kallo su kallo me suke ɗauke da shi nuwabu ne na manzan Allah wakile ne na manzan Allah a yau ba a gobe ba duk abin da kake nema manzan Allah ya maka su da su maka Galadima ne ke ban labari wani jawabi da yake Maulana Sheikh Tahiru yayi a rediyo kiran alhamdulillahi bai wadda Allah mana mu ɗan tijjaniya wai dai don musan ba mu kaɗai ne muke karanta tijjaniya ba muna da yan uwa aljanu masu karanta tijjaniya wanda yawan su ma ya ninninka mu yake da haddisi da irin wannan ni'ima wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana to kun ga abubuwan yana da girma to irin waɗannan na'iban annabi ne Muhammad su kuma suna da nasu na'ibobin kuma na'ibobin suna da nasu na'ibobin haka haka ne amma dai babba wanda duk ana cin arzikinsa shine maulana rasulullah to kun je da yake wannan bawan Allah ya tura mishi matashi ya zauna ya ce la la la ya rasulullah darduma da ne na ce babu sai ya tura ana tura mishi shi ma yana turewa sai zauna a ƙasa sai manzo Allah ya shi ce na san hankalin da Allah ya maka ba zai barka ka zauna a kan wannan ba shi ya so a zauna amma kuma da bai zauna ba sai daraja sai ta daɗa ƙaruwa in ji maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to shine manzon Allah ya yi zance da shi ya karbi musulunci a wajen manzon Allah ya jaddada musuluncinsa kuma manzon Allah ya masa wasu ‘yan kalmomin tsakaninsu da shi jariru bin Abdullahi Albajali sai zama babban mutum ne to nan ne sai ya kawo kuka gaban ma'aikin Allah wakila an ce lokacin da annabi ya tura shi ne lokacin ya je ya halaka akwai wani gunki da ake ci da shi zulhala satu zulhala satu gunki ne na banu hasamu a can ƙasan yaman don shi wannan tun daga yaman ya taso zuwa wajen maulana rasulullah sai manzo Allah ya ce wa zai je ki san mini sharri na wannan gunki da masu bautan gunki shine shi ya niro ce ina yi san maka zama rasulullah ina da matsala sai a haɗa ni da wasu ya kada shi da mutane ɗari da hamsin daga ƙabilan banu ahmad banu ahmad wani ƙabila ne sai aka haɗa su da shi suka tafi kuma Allah ba su nasara suka yi nasara muna wa malaman barka da zuwa shugaban makaranta shiriniya kuma mai anguwa malam dan juma miru shi ma muna mishi barka da zuwa wannan waje ne albarka to jama'a da annabi sura suka je suka rukurkuza gunki da sudanu masu hidima masu tsaron gunkin da komai suka dawo to sai aka yi rashin sa'a a wannan tafiyan ya faɗi a kan doki dama ba gwanin doki bane to shi ne ce ya rasu lallahi ne ba gwanin doki ba ne amma ina so yanzu zama na iya doki ya ce haka ta ke so ce zo ba za la sai mishi addu'a an ce hannunsa ya ɗauka a wani ruwaya sai ya shafa fiskansa haka sai ya rufe fiska ya rufe fiskan sai ya shafa daga sama sai ya wo ƙasa ya ce to daga yau kam doki sai dai a koya a wajenka a wani ruwaya daban ba nan ba annabi ya sa hannunsa ne a kirjinsa ya shafa da ya sha babur ya ce doki dai kam sai dai a koya a wajenka. To a wajensa ne aka fara ganin kwarewa na doki in ana gudu a dawo cikin doki a kama a damfare. Daga wurin jaririn dan Abdullahi Albajiri saboda wannan addu'a ta Maulana Rasulullah. Jama'a duk wanda ya azurta da addu'an annabi ba zai ji kunya ba ko duniya ko lahira. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama irin wa'annan addu'o'in ya sake ta hatta akan al'ummar ta mu kenan wanda za mu zo da mu zo kuma annabi ya riga ya mana addu'a shi yasa ake cewa ba mu da masoyi kaman annabi Muhammad to wannan bawan Allah Jarir bin Abdullah al-Bajali idan ka kira annabi Muhammad a cikin wannan al'umma to ba a yi kyakkyawan mutum kaman sa ba a babu to na gani na faɗa wannan ka gan shi sai ka ɗimauce ka jingice jarir bin abdullahi albajir wato sai da umaru kansa da karfin kansa da komai da ya ga jarir dan da ya ya rikici ya ce subhanallah jarir bin abdullahi yusuf hadhihi al-ummah ke wannan bawan Allah in ana neman yusuf na wannan al'umma to gashi nan wallahi alam malai suka ce wannan kalma da ya faɗa yana da hukuncin rafa'i shi sahabi ba zai iya shirya ku ya faɗa ba tare da ya ji daga wajen maulana rasulullahi dole wannan ya ji ne daga annabi don haka yake faɗa saboda haka hukuncin sa hukuncin rafa'i saboda haka abdullahi jarir dan abdullahi albajani kyakkyawa ne da a lokacin sa ba yi kamar sa ba to Allah zai hada masa da kyan da yafi kowane irin kyau aunar annabi Muhammad eh jama'a shine kwaya gundarin abin da ake nema kaunar ma'aikin Allah da soyayyarsa in Allah ya zarta mutum da shi to babu arziki kaman wannan shi sa jiya a wajen karatu na ba da ishira akan muhairiku wanda muke takun tare malam lukman muna tare da kai tabu mu haire ku jama'a kuna ji a yakin uhudu ya zo ya ce wa ma'aikin Allah zai fita ya je ya taimaka annabi ya ce an yi musulunci ne ya ce ba musulunci ya ce a ba na neman taimakon mushriki akan mushriki dan uwarsa zai zama ka ban yarda ba ban yi izini ba kuma ban ce ka fita ba amma da annabi ya fita ya fita kuma da zai fita sanda ya bari a gidansa ya ce idan na mutu na je wannan yaƙi na mutu ajali ya sauka dukiya na gaba ɗaya ba Muhammad eh nasiya ɗaya kenan kuma Allah sun kaddara dojin ya mutu aka karkashe waɗanda aka kashe to shine manzo Allah ya ce a nemo labarin sahabbai to shine wajen nemo labarin sahabbai musamman Sa'ad ibn Rabi' aka zo aka same shi yana numfashi ɗaya ɗaya wanda ya bada sakon nan mashahuriya a ji a gaya wa sahabbai to bayan nan sai ga ainihin shi wannan bawan Allah muhairi an gan shi a cikin matattu to shine da suka dawo suka ce ya rasulullah mun kewaya kan matattu wani dan wani ya yi shahada annabi sai ce huwa fil jannati wani dan wani ya yi shahada ce huwa fil jannati sanda suka lissafa mutane saba'in a ruwayan muhammadun rasulullahi amma a ruwayan arra'iqil maktum sun lissafa mutane sittin da biyar to ana kusa wanda ta yi shahada to bayan da suka gama sai suka ce to akwai muhairi kuma ya rasulullahi to kuma ga abin da suka yi da manzo Allah bai izini ya fita ba tun da bai musulunci bai musuluncin ba shine da nabi sai shuru ya rasulullahi akwai muhairi ku shi ma ya yi shahada sai shuru sallallahu alaihi wasallam muhairi ku ya rasulullahi shi ma ya yi shahada sai manzo Allah ya ce ai huwa abdun salihun bawan Allah ne managarci bari ma sauran magana sai in mun je lahira za a gane matsayinsa bai ba musulunta ba kuma annabi bai mushi izini ya fita yakin ba kuma ya fita ne kawai ne gaban kansa me yasa saboda soyayyar ma'aikin Allah kafiro dai a cikin soyayyar ma'aikin Allah manzala yana ce abdul salihun kuma sai in an je lahira ne matsayi zai bayyana kai daga nan za a gane soyar manzan Allah ba karaman aba ba ce sai wanda Allah ya azurta shi sai ka ga soyayyar karin tarayani a cikin zuciyarsa shi yasa bayan Allah na gargari matsoya annabi Muhammad wallahi ba su iya jurewa idan ana ambaton annabi Muhammadu sai sun halarci wajen tawawun ko ka gayyace su ko baka gayyace su ba ko da ma hadafin su annabi Muhammad domin da hadafin su kenan ana ambaton masoyin su za ga sun je na wani mamun gari barka da zuwa shi ma ya samu idowa wannan waje mai albarka to wannan shine a takarce kuma a gurguje tarihin jariru bin abdullahi albajali to za a kawo hadisi a ƙarƙashin babinsa wanda kuma shine yanzu za mu karanta hadisin in Allah yadda Allah ba mu dacewa حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما هجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا رهك wannan hadisin ya kare ke hadisi ne a gaba kuma da wannan isnadi da aka karanto. Buhari ya sama hadisin a wajen malaminsa, Ishaq al-Wasiti babban malamin hadisi a zamaninsa kuma malamin Qur'ani har yanzu. Malamin hadisi ne malamin Al-Qur'ani. Amma kuma manomi ne shi ma na gani na faɗa. Eh yakan yi babban gona kuma yakan zage ya je ya yi aiki a gona. An ce in yaje yana aiki Allah ya mishi baiwa. aikin da zai shi kadai sai ka tara mutane uku da kyar dafi in farai ba ina daga cikin baiwar da Allah ya masa kamar shehi mu ne shi ma shekaru na tagu marigayi in ya je gona yana aiki abin ka gan shi domin aikin da mutane da yawa za su yi cikin ɗan lokaci kaɗan yake haka kuma in zai toni saiwa wajen tonan saiwa in yana tono abin abin mamaki don haka ne ma shi kayan aikinsa daban ne kayan aikinsa irin fatanyarsa daban ne addansa daban ne irin shaf na karamar motar ne ya samu aka kwankwaza aka masa adda da shi ya daga ya tsara abin abin mamaki ne kai nan baka addan nauyin sa gudun ya ishe ka shi yasa aikin da zai ci ɗan mutta kankani to abin a zo a gani ne Allah ya ji kansu da rahama Allah ya gabarta musu Allah ya nawara musu kuma ya ba mu albarkacin su to shi wannan wasu je babban malami ne manomi wato muna ta karanta irin wannan da ya sani shi karatu baya hana sana'a baya hana mutum ya sa kansa cikin neman al'amura na alheri lalle a sa kai a cikin neman al'amura na alkhairi ya fi mutum ya je yana roƙo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai roƙo sau ɗaya to gwamma ka bari a maka bulala tamanin bulala ba tamanin to kuma ya tabbata cikin hadisi ne roƙo zai tashi fuska a ranar kiyama fuskarsa ba nama saboda yawan roƙo akwai roƙo na larura wannan ya halatta amma wanda ya mai da abin sana'a to ba daɗi to shi sa ne wasu malamai ma suke ganin inda iko ma shi mai roƙo sai ku yi hankuri ya nemi wata sana'ar kar ya ajiye ta ita ce da'imar sana'arsa ya nemi wata sana'a wadda zai dinga jonawa da shi haka masu sana'a irin na dori kar su dogara da dori shine sana'a la su nemo wani sana'a ne wanda ya zama babi na larura in ya taso amma kamar ida yin sana'a to jama'a shi shanin karatu ba kenan in ya zo sai a yi hankuri eh sai a yi hankuri karatu haka yake Allah ya bi mana Allah ya bi mana Allah ya bi mana to daga malamin sahadudu shi ma alwasiti daga bayanu dan bishiru babban malami ne a zamaninsa da aka yi shi halilu din nan shi ne dan abdullahi bin abdurrahman alwasiti halilu bin abdullahi bin abdurrahman alwasiti wanda ake ce da shi shadidul bukai mai yawan kuka yana sallah shi kuka ya karin jaye shi musamman idan ya zo ayoyi na azaba to wani abu ya kan bincike shi tsorata haka sai yawan kuka yawaita kuka shine wacce na muku kayarsa wani lokaci ko wani hadisi ne wanda mai bara yanzu yana bara bai da abin da zai bashi saboda yana da yawan sadaka sai daura kansa ya ce aje a ba mai bara ya ba mai bara sadakan kansa da kansa mai bara ya ce to ya zan yi na ta alaga wata mali na zan kai kai ce a kai yi kasuwan bayi ka je ka sai da to shi ne sai kai shi kasuwan baya ya je sayar irin haka ya yi sau hudu ya sau hudu ya haka a rayuwarsa idan shi bai da abin da zai bayar bai dace mai bara ya zo yana bara ya zama baka bashi wani abu ba ka ji shi da nashi ya ke da yanzu ne ka bashi to amma Allah zai kallafa maka ba in akwai ka bayar in babu ba lalle ba ne amma shi zai daura kansa ya bada igiyan ajiya mika mai bara mai bara ya tashi jawo yana zaton wani akuya ne zai ga mutum ne Allah ya ba mu albarkacin su albar maulana rasulullah to shi kuma daga ƙarfi dan abi hazili wannan kuma dama mun riga mun yi bayanin sa kwanaki an ba da taraji munasa idan ba manta ba kuma an ce shi kadai ne daga cikin tabi'ai wanda ya ruwaya a wajen al'asharatul mubashiruna bil janna waɗanda aka musu alƙawarin aljanna nan sahabbai shi kaɗai ne a rayuwarsa ya yi ruwaya a wajen su su goma in ban da shi ba wanda ya ruwaya a wajen su amma na ga wani zance na imamu zahabi ya ce ya yi ruwaya a wajen malamai tara ba goma ba shi haka yi kawo amma dai malamai irin su alhazin rufi zai a sun tafi a kan ya yi ruwaya a wajen malaman nan guda goma wanda sahabai ne annabi ne musu alkawarin aljanna to ala'ayi hali dai babu yi kirari yace samitu na ji shi kale yace jarir bin abdullahi jarir bin abdullahi al-bajali yadda Allah ya tabbata gare shi ya ce shi kuma jariru a cikin sahihul buhari yana da hadisai guda goma ne kacal yace wato yana faɗi tahaddusi da ni'imar ubangiji irin baiwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa yace ma hajabani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam munzu aslamu tun daga ran da na musulunta annabi bai taɓa sha makance ni ba wato ko da daddare ko da rana ko tsakiyar dare ko da asuba na zo wajen manzo Allah manzo Allah zai ce shigo shigo shigo jama'a kun ga yasasha eh akwai mutumin da in ya zo wajenka to lalle ka saurare shi domin babba ne kaga wannan masarauci ne akwai jama'a da yawa ƙarƙashinsa annabi ya san ba zai zo zuwa na banza ba saboda haka da zaran ya zo maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zai ba shi dama ya shigo don ya saurari me yake tafe da shi abinda za a biya masa bukata biya masa bukata saboda shi din ma mutane da yawa sun rashe da shi saboda haka akwai wanda ya zo wajenka lalle ne ka saurare shi to wannan kuji ne manzon Allah da kansa kuma shi yake tahaddaci da ni'ima ta Allah da ya masa cewa idan ya zo wajen manzon Allah manzon Allah zai tsare shi duk lokacin da ya zo ko da rana ko da daddare annabi zai ce shigo shigo me ke tafe da kai annabi ya saurare shi biya mishi bukata muna wa malamin barka zuwa a sheman sani na shekki haka ya yi zo wannan waje mai albarka muna godewa Allah Allah mana baiwar malaman namu duk sun yi zo wannan waje da sarakunan mu da masoya maza da mata Allah ya saka da alkhairi maulidi ya yi kyau kenan maulidi ya yi albarka wa jama'a kun ji ta haƙƙi da ni'imar ubangiji ka je wajen babban mutum babban mutum ya saurare ka kuma babban mutum nan kaman annabi ba karamin arziki ba ne saboda haka yace ma hajiya ba ne annabi bai taɓa sha makance ni ya tsare ni ba منذ أسلمت tun daga ran da na musulunta to malaman hadisi sun yi wa wannan hadisi takayyudi takayyudi da suka yi mata suka ce to ku dubar lafazin da yake cewa ya taɓa tsare ni ba ko da daddare ko da rana da suka ce ko da yana tare da iyalinsa zai iya shigowa kenan ya ji malaman shi kuma. To, amma aka yi sallama, shi manzo Allah duk abin da saboda ya san babban mutum ne, in dai sallama ya zo ya samu manzo Allah zai yi guduri ga iyalan da ne su saurare shi. Amma baya barin shi shigo gida ya zo ya ga matayensa bayan ayan hijabi ya sauka, annabi baya yin haka. Amma in haka za ka ce ya Rasulullah ana sallama to zai nemi guduri a wajen iyalansa sai ya zarce ko ya je ya gana da shi ya sallame shi. saboda babban mutum ne mutumin da yake akwai murya karkashin sa to karka dinga ajiye shi saboda shi ma in ka sallame shi zai koma wajen jama'an sa ne to haka annabi yake masa sannan yake cewa la ra'ani illa rahika ruwayan buhari ruwayan imamu ahmad a cikin masnadu wa la ra'ani illa tabassama to wancan shi zo sakarta wannan zai yayi murmushi wato idan manzo Allah ya gani zai yayi murmushi Abdullahi dan Mas'udin ya tambaye manzon Allah, ya Rasulullah, me yasa in ka gan shi kake murmushi? Yace to a cikin wannan al'umma ne Allah bai yi kyakkyawan mutum kamar sa ba. Kuma duk lokacin da ya tinkaro sai na ga tambari na a mala'iku a fuskarsa mutumin kirki ne sadiki ne. Kaji manzon Allah yana ba da shaidan sa mutumin kirki ne sadiki ne. Saboda haka jama'a wannan shaida na annabi akan wannan babban sahabi wani abu ne mai girma. don haka shi ma kansa yakan yi wa Allah godiya ce Allah na gode maka Allah na gode maka manzon Allah da kan shiga shi yana cewa kaza kaza kaza shi kuma bai yi zaton kamansa annabi zai magana a kansa ba kaga shi ya rena kansa to dama in kai tawadu Allah zai daga darajanka amma da zaran kai girman kai Allah sai danne ka kuma sai kai kan Allah kare mu to hadisi na gaba shine hadisi na 3823 kuma da isnadin da aka karanto baya da shi aka karanta wannan isnadin wa an qaisin an jarir bin abdullah qala kana fil jahiliyyati baytun yuqalu lahu dhul khalasati wa kana yuqalu lahu al ka'batu al yamaniyatu aw al ka'batu al shaniyatu wa qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hal anta murihi min dhul khalasati qala فنفرت إليه في خمسين ومئة فارس من أهمته قال فكسرناه وقتلنا ما وجدنا عنده فأتيناه فأخبرناه فتعالنا ولأهمته وانا حديثي shi ma da isnadin da aka karanto daga kaisu dan jariru daga kaisu dan abi hazimin daga jariru dan abdullahi albadali ya ce ya kasance a jahiliya baitun akwai wani ɗaki na gunki yuqalu lahu ana kiran wannan gunkin zul khalasati haka ake kiran shi malamai labdi suka ce kana iya karantawa zul khalasati da fataha akan lami ko kuwa da tsauri akan lami khulfati zul khulfati ko zul khalafati to duk yana karantuwa shine ne wannan gunki kuma har yanzu wannan gunki ana ce da shi al-ka'batul yamaniya kaban mutanen yaman a wani siyaki ana ce da shi al-ka'batul shaniya wato ka'ban mutanen sham amma ga gunki ne to manzo Allah yana samun labari mutane suna tafiya kullum ana tafiya ana dawaji kan wannan shine manzo Allah ya ce wa sahabansa yanzu a cikin ku sahabai ba zan samu wani mutumin kirki mutumin Allah wanda zai jihadi wannan gunkin aje a rusa mun shi ba shine shi jariru ya ce ya rasulullahi gani ai ne mutumin daga can nake mutumin kasan Yaman ne saboda haka wannan harka ta wace a bani jarumai mu tafi shine manzo Allah ya hada shi da jarumai daga kabilan Ahmad kabilan su ba ɗaya bane amma annabi ya shugabantar da shi aka sama mishi farisi guda ɗari da hamsin shi kuma ya jagorance su shine suka tafi shine na maza da ce hal anta murihi shin za ka hutar da ni ka hutashe ni zuciya na ta samu nutsuwa min zalhalasa ce daga bauta da ake wannan gunki zalhalasa kala ta yace fa na farto bai na zabira ilai zuwa ga manzon Allah nace ina isa maka ya rasulullah a bani jarumai a ban kayan aiki to fi hamsina wani ake farisi to sai aka hada shi da farisi wato ɗari da hamsin farisi shi ne wato sadauki wanda yake kan abin hawa shi ake kira farisi amma in babu abin hawa ba a yi dalakin kalman farisi eh amma in akwai abin hawa za ce to farisi kenan to sai aka hada shi da wayannan jarumai min ahamaza daga kabilan ahamasu to kun ji wannan sunan kabila ce to sai suka tafi to suka tafi kuma suka da farko sun samu sarjiya kwa iya wannan Allah kwace ku ga Allah ne ba zuwa na su fahimta don suna bautan wai Allah shi ne mai ba su ruwa mai menene menene to to shi ne sai aka nufi to shi ne sai suka dare su ga me zai faru to an samu yan kaɗan da suka yi turjiya to yan kaɗan da suka yi turjiyan nan su ne aka yi kalace da su aka kashe su to kuma su suka jawo kansu da sun kyale su da haka bai faru ba to shi ne suka suka shiga kace kace da kunke aka karkarya aka farfasa abinda za a fasa aka fasa abinda za a karya aka karya aka kona wurin idan ya zama toka sun tabbatar da toka ne shine suka biyo suka ba manzan Allah labari shine ce fakasar na muka kakkarya gunkin banza wakattana na muka kashe man waje dana duk wanda muka samu inda nan ga gunkin wanda suka yi mana tirjiya fa atainahu sai muka zo muka ba manzan Allah labari fa akbarnahu muka ba shi labari fada alana annabi ya ce gaishe ku Allah muku albarka Allah muku albarka da alana annabi ya musu addu'a na alkhairi wali ahmasa to ita ma kabilan ahmas akan wannan aiki da sai wa rasulullahi ita ma sai ta samu falala to jama'a kun ji falala kan falala dama ga musuluncin tuni sun riga sun same ta ga albarkan ganin manzon Allah to ga kuma wata addu'a ta musamman annabi ya musu saboda hidima a cikin addinin musulunci Allah ba mu albarka annabi Muhammad babi na gaba zai shiga lokaci ya to alhamdulillah a mun zo sai mu dauka daga maganan Huzai Fado bin Yamani Allah ya samu dace Allah ƙara mana albarka Allah ya biya bukatun mu abinda ba mu iya Allah iyan mana Allah ba mu alkhairi na duniya da lahira ya kare mana sharri na duniya da lahira malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi hidimomin da suke ke mana addu'i da aka yi ta mana kuma duk inda muke addu'i ya same mu kuma muna ta ganin amfanin addu'a Allah zai sanya mu a cikin kulawarsa da kariyarsa duk wani abin da zai zama kamar zai daga hankali zai daga Allah ya mana leburinsa albarman maulana rasulullahi mun gode wa Allah mun gode wa Allah mun je lafiya mun dawo lafiya da zanga motar can kana ganin ta lokacin da wakiya ya auku daga muka bar Kano zamu nufi Abuja wani ne zai daki bayan motar nan gaba ɗaya bayan motar nan lotsewa yi dan da je haɗe da can wannan motar da kuke ganin ta ga ta can eh kwarai mu Allah ya tsare mu wani waje ne rami dab da zariya ne wakiyar ta faru to Allah da yukon sai muka samu gudumawa muka shiga da motar zariya shi kuma wanda ya aikin ba ma da gangan yayi ba shi ma bai san hanyar ba wakiya ce in Allah ya riga shi da azaliya zai ta faru zai ta faru to shi kenan ya nuna nadamarsa kuma ya ce ya ɗauki nau'in dai aikin aka shiga aka yi lissafi na komai aka mishi sauƙin abin da aka mishi sauƙi ya ba da wasu kuɗi naira dubu sittin ya wuce dama shi ma zai tafi gida ne to aka yi ɗan gyare-gyare amma daga baya wasu kuɗaɗe sun biyo domin a cikin abin da aka yi ba a gaza kashe kuɗi fiye da naira dubu ɗari ba eh to aka gyara mu muka samu wani moto sai ya wuce da mu Abuja don lokacin muna tare da iyali akwai ita Ramatu akwai yaro na Ahmad Tijani mai sunan Shehu radiyallahu anhu to muka zarce da Mahmud Abubakar kuma da shi mai anguwa Saminu muka bar su a Zaria muka yi wasu 'yan kwanaki daga can muka dawo kuma su kuma bayan sun gyara motar suka dawo jiya dab da za mu tafi takun kan wannan biki da karatun da za mu je sai ga dama su yi tafiyar dare ne a ce a su huta saboda yau muna ƙara karatu a nan dalilin zuwa da motan kenan za mu zarce sabon gida can a wajen gareji wajen yaba ba eh ban sani ba ya uba ma ko za ban sani ba ne to amma daga nan ne za mu zarce muna roƙon malaman mu kuma su mana addu'a daga daga nan din akwai sharifi jikan manzon Allah za mu gana amma yadda za a yi wajen ganawan sharifi na roƙon duk abin da za a yi a dakatar mun je mun yi karatun Allah da cikin dare mun tashi za mu dawo da dare da zarar mun gidan da sallan asubahi sharifi to za mu gana insha Allah eh za mu dawo cikin dare za mu gana kan kauce eh ina roƙo a dakatar da komai kafin Allah ya dawo da ni اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mun samu labarin matan galadima ma mata aiki Allah ƙara mata lafiya kuma muna godiya da sadaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Saka zama lafiya ya abban tanziya da gani ba tambayani da shugaba ko tun lafiya maula lafiya da fita ci gama aiki ya ƙara goyon baya ta zama lafiya shi.